الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى هادي حق قدره وامتداده العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر والتعدي في بنظرة تأتي لنا بالزفن من سيا حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khuffifa ala daud alquran Allah ya sauƙaƙa wa annabi Dawuda alƙur'aninsa ma'ana zaburansa duk da tana da yawa amma Allah ya kaffafa masa ita fakana ya amuru bi dabbati annabi dawudu yana horo a sa siddi a kan dokinsa ko raƙuminsa fatus raju sai a yi mata sirji sirji faya ƙara'ul qur'ana amma sai ya sauka qur'ani kafin a gama ɗaura siddi kafin a gama sawa dokin linzami da siddi shi kuma ya yi sauka duk da yawanta kabla an tusraja kafin a gama sa mata sirji to mun faɗi wannan irin wannan karama Allah ya ba wa al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wanda suke iya sauka awa biyu kuma hatta tilawa wanda suke iya sauka akwai masu iya sauka awa biyu da ƙara kuma da kyau daga kuma Shehu Tijjani Abul Abbasi ya yi ɗayi saukar Qur'ani daga farkon kiran sallah zuwa ƙarshen kiran sallah wannan daga cikin karamarsa kuma an rawaito sayyidina Ali yana yin sauka da tafi ƙarfin hankali ɗayin ƙur'ani da ake cewa sufaye suna nan da ɗayin ƙur'ani yana lena yin sauka dubu saba'in a lokaci guda sauka dubu saba'in a wannan ɗayi ne wannan sai imani sai imani amma sufaye da suka san irin wayannan abubuwa sun san haka ne duk gabaki ɗaya duk gabaki ɗaya to ma'ana wannan magana mutum ya yi kokari ya dinga karatun ƙur'ani har Allah ya sa ƙur'ani nan ya hora a gare shi malam namu yana cewa lokacin da suna hadda ƙur'anin su ganin ƙur'ani yake wani gari guda amma ran da ya ƙare ya yi binar jinnatu wa nasu suka sai ya ji ƙur'anin kamar ma zai iya loma da shi guda ɗaya ya zama mar ba da ku yana ba shi tsoro amma da mutum ya haddace shi kenan daidai shi ya ba littafin tsoro duk gaba ki da to wannan yana daga cikin karamar annabi dawuda akwai irin wannan karamomin al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yawa wala ya kulli illa min amali yadihi kuma Dawudu bai ce sai sai sai abin da ya siya da aikin hannunsa sai abin da ya noma ko abin da ya nema ko abin da ya yi abu to wannan ijtihadin annabi Dawudu ne kuma da tsoron Allah haka ake so to amma kuma yana daga hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya baka abu ba roƙonsa kai ba haka kawai ya ɗauko ya baka shikenan ya zama halaɗinka Allah ne ya baka Allah ne ya baka wani sufi yana so ya gwada jama'a sai ya fitar da kuɗi ya dinga yawo yana tsaya kofar gari duk wanda ya zo sai ya ce kuzla kuzla ilaika dauki amma ba naka bane dauki amma ba kai na ba ba kowa sai ce shugaban ba ni ka ba ba ne amfanin ka bani ba zan karba ba sai haɗu da wani sufi dan uwansa sai ce kuzla ilaika dauki ba kai na ba ba sai ce ni ma ba ni ba kai ka ba ni ba adini lalaka ni ma ba ni ba da kai wajen ka ba ma'ana dauki ba kai na ba ba Allah na ba kai kalifan Allah ne na shi ma sufin sai ya rama sai ce ba ni ba kai ka ba ni ba Allah ne ya ba ni to kaji yanda sufaye da al'umma annabi Muhammad suna ganin haka inda kuma mara shi dole ya roƙa wannan shi kuma amma manzalla yana cin hadiya amma bai cin sadaka amma idan Allah ya buɗa wa mutum ga nasa shi kenan ya huta ko ma na hadiyar ne ya huta sai wani aikin da ita in dai ga nasa da yake nema yana da wata yana da wani shiyansa da yake ba shi kuɗi yana da wani abinsa da yake ba shi kenan ko hadiyan aka kawo sai ya karɓa ya gode ya addu'a ya komai amma sai ya sa ta a wani wani aiki sai ya sa ta a cikin wani aikin na Allah ba wai to wannan kenan qala ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa alanna lahul hadida mun tausasa karfe ga annabi dawudu shi annabi dawudu Allah ya tausasa masa karfe wato inda Allah ya ma abu shi kenan kuma maki ko mahasadi sai dai haƙuri yanzu shi annabi dawudu Allah ne ya tausasa masa karfe karfe a hannunsa kamar tuwo a hannunka yanzu me ba za ka iya lauya tuwo ba mai taushi ko gumba a ce gumba to haka karfe yake hannunsa ba shi ba sai ya sa karfe a wuta ba ba sai wannan sai na yana da irin wannan karama al'umma annabi suna da mu'jiza mun ga shehu Musa gidan Ranji radiyallahu ta'ala karfe lauyewa yake a hannunsu to ga yan tauri kuma su kuma na asraru wannan nabin Allah ne su kuma yan saudi suna na asraru wani daga cikin abokan sayan na Ali na daga sahabbai sayan na Khalid bin Walid Khalid bin Walid mashhuri ne da karfi to mai karfi yana wa mai karfi gani gani yana wa sayan na Ali wani gani gani dan zai sayan na Ali ya dau dirkar ruha wannan mulmulallen rodi wanda ake juya injin nika nasu na da da ita dirkar ruha dirkar ruha kaurin ta zai yi kaurin hannu sai na Ali ya dau dirkar ruha din kawai sai ya sai ya murda wa Khalid a wuya ya masa sarƙa da ita a wuya ba wuta ba kawai a galan kwaya mai wuta a can ka isa ka cire bayan da za a yi a buɗe ta sai dai an sa wuta to kuma za a sa wuyan mutum a wuta aka rasa yadda za a yi kalibar ya gaya sai na abubakar sai na abubakar yana kalifa ce kalifa kan ce ce ni kaga abin da ali ya ce inna lillahi to kai bai haɗa ka da shi sai na abubakar ya ce a kira sai na ali ina kira sai na ali yana abu ce na haɗa ka da Allah ka cire wani ya a yana da ƙarfi ai yana da ƙarfi ya buɗa mana ya cire sai na abu ya da ya ce kai kasan komai ƙarfinsa bai isa ya cire wannan abun ba sai sai na Ali ya dinga kama ƙarfen yana karyawa ba wai ya buɗa shi ba a haka kaman tuwo wa alanna lahul hadida zai dinga kama ƙarfen yana karyawa yana karya yana karya to wannan Allah ya ba mutum ya bi Allah mu bai Allah mu yi ma'arifa sosai mu bar wasa mu kama Allah ta baraka wa ta'ala wayannan abubuwa duk suna nan kuma suna nan a jikinmu suna nan a jikinmu Allah in ya ga bin Allah ka ga tsoron Allah zuciyanka in ta taushi komai ma ya ma taushi komai ma ya ma taushi to kaga yanzu Annabi Dawud Allah ne ya ma haka ani to kuma wanda shi kuma ba Allah ne ba ba annabi bane ko walin ne Allah ya ma haka to shi kuma yayi sana'a sai ya koya da sana'a karfe komai karfin sa ma ka sashi a wuta shi ma sai a iya sarrafa shi sai a iya sarrafa shi gashi nan kana duba YouTube din nan kaga yanda ake sarrafa karfe yanda ake yin manya manyan injina da karfe abin sai baka wa mamaki duk ga baki da to muka muka tausasa masa karfe muka ce masa a ni'imal sabigatin ka dinga yin rigar yaƙi sulke da mutanen da kafin annabi dawudu sai dai a dinga yin allon karfe farantin karfe a rurrufe jiki da shi ya hana kama yin wani kokari da haka ake yakin amma annabi sulaiman shi ya dinga yin kawanya wannan kawanya ta rufe kamar saka kwarashi haka ya dinga karfe aka dinga yin rigar karfe mai kawanya an kasa ta ka juya jikin ka duk yanda kake so to annabi dawud ya fara wannan kuma ya yi kere-kere da yawa manzalla ya gaji takobansa guda uku da battaru da kula'i da wacece duk suna nan mun yi karatunsu mazalla ya gaje su a yakin banu kainuka suna da takobin dawuda har yau wannan takobin ga nan a turkiya kila annabi dawud ce ga nan a turkiya battaru da kula'i da abu to muka ce masa a ni'imal sabigatin kayi silke kayi rigar yaki wa qaddif sardi kuma ka kware kayi sakar mai kyau ka yi saƙar riga mai kyau Allah yana son duk abin da za ka yi ka yi mai kyau ka kware ko me ka yi mai kyau ka kware wa kana sa'ala rabbuhu annabi dawud ya roki ubangijinsa an yarzuhu amalan ya azata shi aiki biyadihi da hannunsa yugunihi da zai wadatar da shi an baitul mali daga baitul mali ba sai ya dau albashi ba ba sai ya dau albashi ba albashi halal ne mutum yana aiki aka bashi albashinsa halal to shi ko albashin ma bai so wani irin sufi ne wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ahabbu salati ila Allah mafi soyuwan sallar dare ba sallar farilla ba mafi soyuwan sallar dare ta nafila a wajen Allah salatu Dawuda sallar annabi Dawuda wa ahabbu siyami mafi soyuwan azumi na nafila ba na farilla ba na farilla ba wani magana a ciki mafi soyuwa azumi na nafila ila Allah wajen Allah siyamu Dawuda azumin Dawudu to ya Dawud yake sallah wa kana yanamu nisfal layli annabi Dawud yana yin bacci rabin dare yana raba daransa biyu sai ya bacci rabi yanzu dare da karfe nawa yake farawa karfe takwas ko ko bakwai a'a ba shida ba shida rana ba ta faɗi ba dare sai rana ta faɗi mu ce da bakwai bakwai to kaga idan dare ya fara bakwai bakwai takwas takwas tara goma sha ɗaya sha biyu ƙarfe ɗaya ƙarfe biyu ƙarfe uku ƙarfe hudu ƙarfe biyar ƙarfe shida ƙarfe bakwai rana ta fito dare ya ƙare to yanzu awa goma sha biyu annabi dawud yana raba ta biyu ya yi bacci ko kuma idan daren fitowa alfijir shi ma dare ya ƙare fitowa alfijir to yanzu mu ce takwas tara goma sha ɗaya sha biyu ƙarfe ɗaya ƙarfe biyu ƙarfe uku ƙarfe hudu ƙarfe biyar alfijir ya keto da wani abu awa goma to awa goma a raba ta biyu takwas tara goma sha ɗaya sha biyu to yakan bacci kamar daga ƙarfe takwas zuwa sha biyun dare to dare ya yi rabi kenan to sai ya tashi to yana raba daransa in an tafi daga haɗuwar rana zuwa fitowa alfijir ba fitowa rana ba fitowa alfijir to yakan yi bacci ƙarfe goma sha biyu zuwa ƙarfe ɗaya sai ya kwanta bacci sai ya tashi wa kana yanamu nisfal layl yana bacci rabin dare wa yaqumu sulusahu sai ya tashi ɗaya cikin ukun dara to yanzu kuma wannan ragowar awa biyar ƙarfe ɗaya ƙarfe biyu ƙarfe uku ƙarfe hudu ƙarfe biyar wannan ragowar awa biyar ɗin ita kuma sai ya kasa ta kamar uku sai ya kasa ta uku yanzu ƙarfe biyar ɗin nan sai ya sallah a cikin kashi kashi ɗaya sulusin dare sulusahu ɗaya cikin uku to sai ya yi bacci sai ya sallah kamar ta awa biyu matsala kamar ta awa biyu ƙarfe ɗaya ƙarfe biyu ko zuwa ƙarfe uku sai zuwa ƙarfe uku sai ya sallah kamar ya samu awa uku yana yi kenan waya na musu da sahu sai ya bacci daga uku kuma zuwa hudu har zuwa kusan biyar kaɗan har a yi arsalatu kuma asuba ya tashi ya alwala kuma ya ibadarsa kuma har a yi arsalatu ya yi abu haka yake raba daransa to za ga mutum ya tashi ba gigita ba ba wahalar bacci a kansa kaza kaza to in kuwa mutum ya ga dama wannan haka sallar dawo in kuwa mutum ya ga dama ya yi bacci daren gaba shehu radiyallahu shehu bari mu faɗi shehu shehu ibrahim radiyallahu yake cewa in ka ga dama ka zama tauraro in ka ga dama ka zama wata in ka ga dama ka zama rana shehu ya ce tauraro in ya fito tun farkon dare har ƙarshen dare yana nan sai da asuba yake faɗuwa in ka ga dama ka iya zama in dai ba abin da za ka yi gobe ba ka da kasuwa ba ka da aiki ba ka da makaranta ba ka da abu to ka iya ibadarka ko ka yi zikiranka ko ka yi wurganka tun daga farkon dare har ƙarshen dare bala'in dai kakka je ka hana idan ka bacci kuma sai asuba ta yi ka kwanta to wannan hadari ne kwarai da gaske gwara kai ta bacci tun farkon dare sai asuba ta yi ka tashi kai sallah shine farilla a kanka amma da yawa yan uwa sai a yi ta wurji ko a yi ta hira ko a yi ta abu amma sai alfijir ya ke to an fara kiran sallah kuma mutum ya kwanta to in mutum neman arziki yake kalla ne ya samu in mutum albarka yake nema kalla ne ya samu an ce kare kwana yake yana yawo yana haushi amma da an so ma kiraye kirayen sallah a salatu ya kaji karnuka sun yi shiru ya je ya kwanta don haka ba shi da albarka saniya ku hannun shari za ka ji tana yi ta miƙe kafafuwa ta yi baccinta ta miƙe duk dabbobi ma za ga cikin dare sun miƙe ko doki ka zo ga cikin dare ya kwanta ya miƙe kafafuwa yana ta mun shari amma da as-salatu ta taho sai ga duk dabbobi sun tashi tsaye shikenan kuma Allah ne su kuma kwanciya dai da rana ko da abu haka suke da albarka kullun yanka saniya ake kullun siyar da saniya ake ana aure kullun siyar da kullun ka amma kullun sai ka garken shanu kullun ka garken shanu kuma saniya ciki take kamar mutum wata tara ta haihu da kaka amma ya kaga garken amma kare ba a yankawa a sai yan wa'ansu yan kabilu kaɗan ba a siyarwa don a ɗaura aure ko don kaza kaza ba a amma dai kalla kaga garken kare kai da ka fito kofar gida kaga kare wajen goma sha biyar koma ka ce aljanu sun buɗe ma ido wai kai da kanka san ba sa taruwa duka an ce me ya jawa kare wannan bala'i baccin as-salatu da yake ya kwana yana yawo amma kuma da lokacin sallah yayi na asuba sai ya kwanta to to kan mutum ya mutum ya iya baccin sa da dare to kuma ya iya hirarsa ya iya idan sa to kuma ya bacci da safe ko kuma ya tabbacinsa da daddare ya ta harkokinsa da rana in mai aiki ne ko mai zuwa kasuwa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yi ni a cikin neman arzikinsa kasuwanci ko noma ko nema ko dare yana zuwa ya sallafa kansa kawai ya faɗi kan shimfiɗa jujjuyawa da Allah zai dinga rubuta man nafila jujjuyawa da kai ga Allah yana ba ka nafila mai sauki duk ga baki ɗaya to shi dai annabi dawo daga yanda yake alaihi salatu wassalam wa yasumu yawman wa yafdur yawman kuma sai ya azumi yau sai ya sha gobe sai ya azumi jibi sai ya sha gata azumin nafila wannan azumin ya fi wuya saboda idan ka dinga yin azumi kullum na nafila to za ka saba da yunwa kuma za ka yi haƙuri ka san dai sai magariba kake cin abinci ka san daga asuba amma yau ka ci gobe ka yi azumi yau ka ci ya fi ba ka saba da kowanne ba ya fi ban wuya wannan shine azumin dawud alaihi salatu wassalam yalbasu sufa dawud yana ɗaura yana ɗaura gashi rigar gashi ko tufa gashi gashin tumaki tumaki suna da wani akwai tumakin da suke da gashi ake kaɗa shi kamar auduga ake riguna da shi ana ce masa sufi daga nan aka sa wa sufi buzu ma'ana amma buzun kuma ba irin wannan da muke kwanciya a kai ba shi gashi ne na akwai tumakin da ƙasashe masu tumaki wanda ake iban wannan gashin nasu akwai dabarar da ake masa har ya zama kamar auduga a kaɗa shi a yi riguna da shi har yau maroko suna yi duk gaba ki daya in na raƙumi ma yana da irinsa shi kuma in na raƙumi na ana ce ma wabaru shi kuma na raƙumi shi ake tamfol laraba shi suke tamfol da shi wannan ɗakuna na larabawa na buzaye na tamfol na waye to shi suke yi shi kuma gashin dabbobi abu ikon Allah ga waska kuma gyawaska ko jawaska shi kuma irin gashin su kaza gashin jimina gashin shi kuma sarakuna haga suna yin takalmi da shi a ce takalmin gashin jimina ko mafici shi ai takalmi da shi takalmin gashin jimina ko ai takalmi da shi akwai kuma sufi rigar auduga ta rago ta rago sai riga wabar kuma tamfol ɗin auduga ta raƙuni shi kuma to annabi dawud alaihissalam yana sa rigar sufi rigar sufi to rigar sufi ɗin nan a yaren yanzu kuma har rigar ulu rigar ulu wannan ulu da ake saƙa da kwarashi da shi wani irin suwaita rigar sanyi ɗin nan da ana ce mata rigar sufi don kan mutum ya riga an ce da rigar ulu su ya ce a a yaren larabci na yanzu duk riga ulu din na wannan riga ulu da ake saƙa nan ita ma ana ce mata sufi riga sufi to riga sufi to annabi dawudu shi wannan amma shi dai na auduga din yake sawa a ina gashin rago din yake sa wa yaktarishu sha'ara annabi dawudu yana shimfiɗa buzu akan buzu yake kwanciya gashi ma na buzu ya sa rigar audigar ragunan kuma ya abu to za a iya samun mai taushi ba akwai mai taushi amma dai wannan ya isa a ga tsoron Allah sai yanda yake sarki kai ya dinga sa riga alhariri ya dinga sa riga alharimi alhariri da da dibaje da ko rigar zinare ko kaza to amma yana sa abu to ba da mutum ya samu riga ko ta sufin ko ta ko ta audigar ce ko ta kwatan din ce mai kyau akwai ya duka na kwatan masu kyau masu tsada akwai yaddiga na ulu din masu tsada su waita din bare ta ingila da ta abu waya a kulul kumza sha'ira yana cin gurasa sha'iru kamar yanzu mu mu ce wainar gero wainar gero kaga ne yanzu aka kama wainar shinkafa da wainar gero hallake wainar gero za ka ci wainar shinkafa to shi yakan ci wainar gero bilmilhi kuma da gishiri suke ci ba da miya dage-dage ko farfesu ko kaza-kaza ba warre madi kuma da tokan nan a jikinta in ya kaɗe toka ma'ana larabawa ikon Allah mutane ne masu tafiya a daji a daji za a hura wuta a kwaba kulli kawai haka za a dan matsar da wuta mai dan yawa dan burbushin nan da ya tokan nan kawai a dora kullin nan a dan rurrufe shi da abu ga nan da nan burodi ya tashi haka za su karkade shi kawai su ce ga ya toka toka a jiki to shi ma haka yake ce radiyallahu ta'ala wa yamzuju sharabahu yakan yakan cakuda abin shan sa biddumu da hawaye in yana shan wani abu hawayensa ya ga saboda zuba hawaye yana zuba cikin abu walan yura zahikan ba a ƙara ganin annabi dawud yana dariya ba ba'dal khadiyatu bayan wannan laifi irin na annabawa da yayi wannan zancen izda kalu ala dawud da fafazi aminu wala sha kisan bi basari ko bai ƙara daga idansa ba ila sama zuwa sama haya an rabbi kunya daga ubangiji ba wai dan ubangiji yana zaune a sama ba a'a dan dai ita sama ita ce alƙibla addu'a kuma ubangiji dauka duk komai nasa ɗaukaka shi muke mun san dai sama ta fi ƙasa mu a wajen mu mutane ɗaukaka to mun za mu lamarin ubangiji ko za mu roƙe sai mu ɗaga hannun mu sama sai mu ɗaga hannun wai Allah maɗaukaki ha da yana saman ba duk gaba ki da saboda in mun yi haka ƙasa kamar raini shi kuma mala'ika daga can shi kuma ya miƙo ƙasa shi kuma nan ne ɗaukaka sa shi kuma duk gaba ki da ba wai dan yana can dan kunya ubangijinsa walan ya zalbakiyan bai gushe bai yana kuka hayatahu rayuwarsa kullaha dukanta tunda ya wannan laifi wa kila kila aka ce baka annabi dawud ya yi kuka hatta na batal ushubu har ciyawa ta tsiro min dumu'ihi daga hawayensa wa hatta ta kazaci dumu har hawaye ta rike fi kaddiya a kuncinsa ukududan rami har wajen zuba hawaye sai da ya rami sai da ya rami shehu radiyallahu dumu'un kala qalaqil lujain tubarhinu ala sidqi shawqi wala saboda zuba hawaye za a ga shaidar hawaye a fuskarsa radiyallahu anhu wakila kila ku aka ce ya karuju mutane kiran annabi dawud shine farkon shugaban kasa da ya fara ɓoya kama ya fita waje yana tambayar mutane wai ya labarin wannan shugaban ne wai ya labarin duniya ne yanzu me ake ciki ya ɓoye kamanninsa a je kulob kulob ko kaza kaza ko inda dai dandalin wanda suka san me yake zuwa yana tambaya wai ya labarin shugaban kasa ne a ce ai mutumin kirki ne ka sai ko a ce ai mutumin banza ne bai kaza ne mai kaza ne sai ba wai dan ya kama mutanen ba dan ya ji halinsa saboda in yana can cikin wannan gidan waye zai iya zuwa ya faɗa mara abu su kuma duk masu aikin ba zuwa su gaya masa ba kowa yaudararsa zai zo ya faɗa duk gaba me yake me ya cuci duniya yanzu shi shugabanni suna can inda suke duk wanda zai zo ya gaya musu nema yake a wajensu ba zai ya zo ya faɗi laifi ba kar su ji haushinsa kar su ji haushinsa in jarida ce ma ba su suke karanta da hannunsu ba wanne zai karanta ya gaya musu amma da su suke karanta da hannunsu su duba da za su ga wani abu a cikin jarida ko a cikin labarai jamal abdul nasu wani daga cikin girman jamal abdul jamal abdul nasu yake karanta jaridu da kansa ko me shi yake gani shi ya ga magana jamilu arif da ya yi a kan shehu radiyallahu anhu da tambayar da yawa shehu me yasa tun 1935 kake zuwa saudiya a baka je misira ba shehu ya ce tun 1935 na duk na yi bizar misira faransa take yankewa faransa ce take yanke min bizar misira sai dai su ban min bizar jamal abdul nasir ya ga ya ce to yanzu ni kuma ni nake kiransa karanta jarida ya gani in mutum yana karanta jarida kamar shugaban ya zama shi yake ɗaukanta da hannunsa ya karanta to zai ga wa'insu labaran amma an sai dai wakilinsa na jaridu ko wakilinsa na labarai ko wakilinsa na abu haka duk suke me aka yi kaza kaza me aka yi kaza kaza to ba zai san komai ba to annabi dawud shine farko wanda ya dinga ɓoye kama sai ya fita yana tambayar ya ta'arrafu yana tambaya siratahu me labarin wai ne labarin shugaban ƙasar nan ne kaza rabiya hajjaju ya san matsiyaci ne kashe mutane ya ɓoye kama ya je tambayi wani ce wai mai labarin shugaban ƙasar na hajja ya ce ka Allah ya ma albarka wannan mutumin banza mai kaza kaza ya faɗi da ya fi zaɗika ya ce ka san ko ne wa ya ce to kai waye ba ya ce to ni ne hajjaju ya ce ni kuma kasan kowa ya ce to kawai ya ce ni ne mahaukacin abila ka ya ce to Allah ya baka lafiya da ya kashe ya ɓadda kama yana yawa a riga ya zo wajen wani bafulatani ya tatsi balarabe ya tatsi halin su iri daya ya tatsi nono ya cika gidauniya da kwarya ya ce yanzu wannan nonon zan kai shi kasuwa gobe in je in siyar kudin na sai hatsi na shuka ya na yanke ne kaza na sai bayi na sai raƙuma na sai kaza kaya na zama mai kuɗi har na aure ya hajjaju in taimun laifi na ba ta ƙafa ya kai duka da kafa kawai ya ki fadda nona da ya jaje ce wannan ya ishe ka bala'i a hawa da haka wanda na kashe ka amma dai abinda za a yi kuɗi da shi ha'a da ke ta alhamdulillah ya kife ya kife ga baki daya to annabi dawud alaihi salam yana yawo ya ji labarin sai na umar ma yana wannan ya ji labarinsa siratahu me labarinsa fa yasma'u sana'a duk abin da zai ji sai ya ji kira kirari ake masa wallahi mutumin kirki ne wallahi na Allah ne wallahi na Allah ne fa yazadu tawadu an sai ya ƙara kankan da kai sai wata rana jibril ya ya babbo ya kama ya zai tambaye shi malam me labarin sa ce kai wallahi mutumin kirki ne bawan Allah amma ina ma yana cin abin hannunsa har yau dai albashin gwamnati yake ci shi ne annabi dawud ya roƙa jibril ne ya ma wannan shiga sadiq alayhi salatu wassalam Allahu akbar wakila aka ce li isa ga annabi isa dan maryama sufi kenan dan baiwa Allah annabi isa dan maryama law ittakatta himara wannan yawo da kake duk yawon da ya dinga yi kewaye daga urdun ya je falastin ya zo baitul maqdis da kafa ake yanzu shi bai haukan komai ba sufancin kenan an ce da isa dan maryama da ka riki jaki ai da ya fi kala sai annabi isa ya ce ana akramu alallahi ina da girma a wajen Allah mai an ya shagala ni bihi mara Allah ya shagalantar da ni da jaki kuma sai wallahi na fi karfin ni mai girma ne a wajen Allah Allah ya shagalantar da ni da jaki kuma Allah ya sawake ashe wani abun shagaltarwa ne Allah yake mutum da Allah mun tuba Allah mun tuba Allah mun tuba wa kana yalbasu sha'ara shi ma annabi isa ya kasance yana ɗaura buzu waya a kullu shajara yana cin itatuwa da suke fitowa irin su kulu utu irin su wa'annan su dinya su waye da abubuwa ne da ba na wani ba abubuwa ne ne walai ga kullahu baitun annabi isa bai taɓa mallakar gida ba ba shi da gida kwata kwata walai ga kullahu baitun aina ma a daraka hunan duk inda bacci ya riske shi nama nan zai yi bacci in an ce shimfiɗa ya ce ƙasa ta ishe shimfiɗa matashi dutse ya ishe shi matashi alaihi salatu wassalam wa kana ahabba al-asami ilaihi ya kasance mafi soyuwar sunaye wajen annabi isa an yi ƙala lahu miskinun a ce masa talaka ko almajiri almajiri muna da shehi sha abubakar al-miskinu yana jin daɗin wannan suna miskinullahi min bawl irfani to a ce da annabi isa almiskini yana jin daɗin wannan suna duk gaba gida ba wai cutar ka aka yi ba to amma ikon Allah mu ba abin a hankula yau duk irin wannan hali yau in kace zaka shi ne za a ce ma ka bata dariƙa ko ka bata addini ka zama da ruwishi ka zama ga duk abin da ya zama aikin annaba ne da kaza kaza shine abin zagi duk gaba gida ya gani sai mutum ya bi Allah da ya gyara ya shafa ila da ya kenan mun gode Allah sai ya huta amma yau duk waɗannan halaye su muka ɗauka ake ta ake ta zagi ai an ɓata ɗariƙa ai an mai da ita ta darwishai ta wulaƙantattun mutane ta ta kaza kaza wakila aka ce inna musa alaihi salatu wasalam annabi musa aminci Allah ya tabbata a gare shi lamma warada ma a madiyana yayin da ya gangare wa ruwan rijiyar madiyana ƙasar madiyana falastin kenan kanat turaku duratum kanat ya kasance tura kudratul bakali ana ganin koren mabunkusa ƙasa ana ganin koren kabewa kulkutu dinnan irin wannan abubuwa da ake ci kore vegetable dinnan ana ganin koren salad koren kulkutu a cikinsa saboda ba shi da wani abinci sai wannan da ci wani abu ba sai wannan duk gaba da ana ganin fi baɗani minal huzali saboda rama sabida rama sabida ya tatu jikinsa ya tatu in mutum yana cin bakin abu galibi sai fata su tafi daɗa duhu tana da ya kuma canja wani abinci mai kyau kuma yau fata tana haske tana wani zuwan fata mu tana amfani da abubuwan cin mu duk gaba ki daya wani zuwan fata tana amfani da wajen zama wani wajen kaje ka zauna yanzu ya ka zama kamar bature yanzu lagos ina kaje ka zauna yan kwanaki ka iya ga jikinka ya yi haske wani wajen ka zauna sai jikinka ya ƙara baki wani wajen ka zauna sai ka wani rashin wanka wani sabulin kana sai dai ta daɗa dandarke da dauda a jikinka kana ƙara baki wani in ka sai ya ƙara haske da to ana ganin bukolu mabunkusa ƙasa a koransu a jikinsa wa ƙara sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad kana al-anbiya qabli annabawa kafin ni sun kasance yutala ahaduhum ana jarraban ɗayan su bil faqar da talauci wal qummali da kwarkwata wal qamli da kwarkwata wa kana ahabba ilaihim sai wannan ya fi soyuwa ga annaba min al'ada ilaihim da a ba su dukiya da a ba su lafiya kafin ni annaba kwarkwata ce da su annaba kuma talaka ne duk gafaki daya gode Allah wato yana daga cikin rahaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai duk wannan abin talaucin na zamanin sa da ake gani wai shi kaman shi a cikin annaba Allah ya dan bubbuda masa kada sallallahu alaihi wasallam dan haka akwai sahabin da in ka zo wajensa da riga sufi din sai ya ce da annabi Muhammad za ka yi koyi ko da annabi Dawuda sai da muka yi koyi da annabi Muhammad annabi ya sa rigar duk abin da ya samu radiyallahu ta'ala an to sahabbai sukan faɗi haka to kakka ji an ce kuma annaba suna zama da kwakwata kai a wannan za ka ce za ka zauna da ikon Allah Allah ya raba bana Allah ya kori kwarkwata ha mun taso mun ga kanne da yayye da waye din za a kitso sai an cicire kwarkwata da rigar da tije da kwakwata ikon Allah yanzu duk babu Allah ya kore ta daga da kudin jizo da waye da sabu duka baki daya Allahu akbar wa qala isa alayhi salatu wasallam annabi isa aminta Allah tabbata a gare shi ya ce likin zirin laqiyahu annabi isa haɗu da wani alade alade laqiyahu da ya haɗu sai ce izhab bi salamin tafi da cikin aminci ko zo ka shige lafiya ka tsalo kama hanya kan kama hanya zo ka shige faƙila lahu sai aka ce da shi fi zalika a ce wannan alade ne fa faƙala a karahu ni ina ki an u'awwida lisani in saba wa harshe na almantika su idan mummunan magana ko ma alade ne ni dai ina so in saba wa kaina in dinga faɗa ma alheri ko ma a waye in faɗa alheri ko ma a waye in faɗa alheri to yanzu ba alade ba mumini ma abin da ake gaya masa duk gaba ki da wani zakiru dattijo zakira Allah wani zakir da muke cewa Allah ya ji kansa zakira Allah shine zai kama ruwa ya tafi kwata wani kofar gida zai kama ruwa yara suna cewa akwai kare mai fada akwai kare mai fada ya zauna ya kama ruwansa ya gama tsarkinsa ya Allah karen yana kallonsa kuma ko haushi bai masa ba duk wanda ya zo zai ke tashi yake sai da aka zaka ce karen nan fa faɗa ake kai ya bai fa ake wa kare ne ya ga kare ce ai kare ya gani shi ma wace zai wa kare dan uwansa faɗa ko kwa mutane ne wato ga yanzu irin wannan magana in ba ka karanta irin wannan abubuwan annaba ba za ka gane ba kafin da shi ba kare ba ne ba wai shi babu sufanci ma'arifa ita take kawo saukin hali da komai wanda ko bai san irin wani abu ba zai taba yin saukin hali ba ko yana ko an ce yana shi duk gaba ki da sai kai ta ganin jamala Allah kyan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam an zo shigewa da gawa manzo Allah ya tashi ya miƙe tsaye sai wani ce bai huje ne fa sai ce in ce ko dai rai ce in ce ko dai rai ce yanzu annabi a halarar da yake dai ba dai rai ba ce to ba zancen ba yahude ko ba nasare ko ba musulmi ko ka yanzu zancen rai ake in kuma an sauko zancen jikuna kuma zancen shari'a zancen kuma wannan daban duk gaba ki daya yaro ana halarar dandakewa wa qala mujahidu mujahidu yace kana ta'amu yahaya abincin annabi yahaya al-ushiba ganye ganye na bati ne shi da ake cewa vegetables sai annabi haya bai cin nama bai sai vegetable ikon Allah akwai kuma wayansu addinatai kamar yanzu buda su wai haramun ne ka yanka wani mai rai ka ci to muku Allah ya halatta Allah Allah ya halatta ka yanka mai rai na daga rago ka yanka mai rai na saniya ka yanka mai kaci ka yanka kaza mai rai rai ne da shi ba rannan kuma ba kai kai ba ba dan Allah ya halatta ba da haramun da mutum dan wuta zai shiga ومن قتل مؤمنا متعمدا النفس بالنفس amma Allah ya riga ya halanta to tunda Allah ya halanta ka yanka abu mai rai ba dan ka wulakanta shi ba duk an faɗi yanda yanka yake ka wasa wuka ka hutar da shi ka ce bismillahir rahmanir rahim da izinin Allah na yanka dabbar Allah halittar Allah diga to shikenan tun da dai Allah ne ya halatta wasu kuma an nasu addini suna ganin a kai zalunci sai dai ka ci ciyawa to ciyawa ma an aka zo irin wani ai a living sun and not living sun ita kanta ai tana da wani irin zai na ta daban ko duk gabaki daya to annabi haya alayhi salatu wasalam ganye kawai yake ci wa kana yabki ya kasance annabi haya yana kuka min kashe yadda saboda tsoron Allah shi jalali ne kwarai da gaske akan annabi isa annabi isa jamali ne haya kuma jalali ya taba ganin annabi isa yana dariya ce da Allah ji maka kaman an tashi kiyama haka ka shiga aljanna kaman ka amincewa azaba Allah ita to kai kuma irin wannan tsanani da kake kaman ka amincewa rahama Allah kai kuma ba ka kallon rahama wato Allah ba shi da rahama a wajen ka kai malamai suke cewa kowa ya faɗi matsayinsa shi ya haya jalali ne shi ko isa jamali ne haka za ka ga malamai wani malamin da zai yi magana azaba za ka ji shi jalali ne wani zai yi magana rahama za ka ji shi jamali ne manzo Allah ya ce Allah ya aiko ni dariyan mai rarashi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa azum manzo Allah muke manzo Allah rahama ne ga halitta duk da nazir ne amma dai rahman ne rahimu ne sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam to annabi ya haya kenan duk da haka kuma yana kuka wa kana yabki ya haya kasance yana kuka min kashiyatu la saboda tsoron Allah hatta takaza dan ha hawaye ya riki majira magudana fi kaddi a kuncinsa har hawaye ya shaida ruwan yana gudu a waje kaga ruwa yake huda dutse ma bare yana ba wa kana yakulu ma alwahashi annabi ya kasance yana cin abinci tare da namun daji yanda namun daji suke cin abinci haka yake cin kayansa shi ma ku yi aikin ku nawa liyan layu kalidin nasa don kai ya cakuɗi da mutane su yi gulma shi da namun daji yake zama shi kuma bugulolo makabarta ce wajen zamansa ta wai kai kaban mutane ka yace to mutane in na zauna ba su yi min surutu ba in na tashi ba za su yi gulma ta ba kowa nasa ya ishe shi makabarta ke liyan layu kalidin nasa don kai ya cakuɗi da mutane to cakuɗi da mutane shehu bara radiyallahu anhu ya ce ka riƙi mun kirai filasko ka riƙi mutane filasko kasuwanci ya haɗa ku ku gama ku tashi ɗaurin aure ya ɗau gama ku tashi siyasa ta ɗau gama ku tashi masallaci ya ɗau shi kenan ka dawo zawiya ku ka dawo masallaci ka dawo jan Allah abin da ya haɗa ku dai ku yi da an gama shi kenan kowa ya kama gaban sa ya je ya kama abu duk gaba ki da amma ba ya zama mutane kawai su ne muradin ka ba Allah ba annabi sallallahu alaihi ka ba wayancan wajen wayancan zabi ka ba wayancan wajen hira duniya dai ne a siyasa take mai ka in an yi dan sira hira siyasa ta awa biyu to ai ta isa da abin da za a faɗa aje kuma a hira wani abun mana kuma in ka gama ma hira ka to dawo kuma ka tare wajen Allah mana dawo masallaci ita zikiri duk ka zaka amma ne ga duk ba shi da wannan lokacin to to da namun daji yake ce riya la yukhalidan nasa wa haka dabari tabari ya rawaito an wahabu daga wahabu bin munabbahi anna musa alaihi salamu cewa annabi musa aminci Allah ya tabbata a gare shi kana yastazillu bi arishi shi annabi musa da rumfa shigifa irin wannan rumfa ta ganye da ita yake inuwantaka annabi annabi yaqub baban annabi yusufa da annabi yusufa ya kawo su misira gidan sarauta gidan sarauta irin gine-gine ne annabi yakubu ce yi don allah a zo a yi min rumfa a inda nake a yi min rumfa kadanya a dasa kadanya da suwa a yi min rumfa ko dai a gidan sarauta nake zama dai amma a cikin daji nake duk gaba ke yanda ya saba a madiyana a cikin gidan sarauta ma haka aka zo aka daddasa ma bishiyoyi inda yake aka dan mar rumfa kara za ka ta shiga benaye da kowa amma shi in ka je inda ya ga kamar kana cikin daji alayhi salatu wassalam to wayannan duk sun san kan amma suna tsoron kar ta zo ta raba su da Allah duk gaba gida da rumfar kara ike rufuwa wa kana ya kullu fi nuqratin abin da yake cin abinci a ciki dutse ne aka fafake dutse ne aka fafake to shine akushinsa a ciki yake cin abinci min hajar na daga dutse fafakewar dutse a cikinsa yake cin abinci waya kara'u fiha in zai sha ruwa kuwa baki yake sawa a cikin ruwa yadda dabba yadda akuya take shan ruwa haka yake shan ruwa yadda yake shan ruwa kama ta kara'u dabata kama yadda dabba take sha tawazu an dan kankan da kai ga Allah lillahi ga Allah bima akramahu da abin da Allah ya girmama shi da shi min kalami cewa yana magana da Allah ai ya ishe shi me yake nema wanda Allah ya azurta shi da ma'arifa ne yake nema ya bar wa mutane duniya ta su gabaki daya su gani waye ya taɓe ilahi ubangiji ma za waje da man faƙadaka wanda ya rasa ka me ya samu wa ma za faƙa da man waje daga wanda ya same ka me ya rasa mutum ya samu faila ya samu Allah tabaraka ya bar mu dukan duniya su je su ta abubuwa in ya san girman abin da ya samu to wa'annan annaba ka ji annan Musa saboda ya samu magana da Allah to shi duk yake ganin ma ko ma ba shi da komai sai me shi da yake da Allah ruwan ma ba za a sa a kofi ba baki za a sa Allahu akbar yawa bima akramahu saboda abin da Allah ya azurta shi da shi min kalami daga maganarsa wa akbaruhu labarin annabawa fi haza a cikin irin wannan hali kullihi dukkansa masuratin tana nan an rubuta shi duk littafi inda za ka yi labarin annabawa kuma ko tura annan inda za su yi labarin annabawansa ai dai haka za ka gani inda za ka yi labarin annabawansa ai dai haka za ka gani ko yanzu wa'annan ba su fafaroman da ake gani a waje ne dai suke da wannan ada amma can ka koma can cikin ɗakunan nasu sai ga irin kayan annabawansu kayan mutan da suke amfani da shi ko yanzu wa'annan sarakuna din mun yi tafiya kaula da sarkin kano a to ba yaro duk gaba ɗaya da wata irin akwati akwatin ice da aka sassaka a dudun irin akwati ta da ba ma mai kyau din fantimoto wannan da muka tara ta tsofaffi ba a'a ita wannan ta sassakawa a ciki kayansa suke kuma har tafiya ma za a ita ake kinkima wai ba za a sa a ta zamani ba duk gaba ɗaya kuma za a ci abinci ko an kawo a shehu tijanin a otal ake siyo abincin abincin saboda a san ma daga otal wajen sarkin aka kawo sai an sa sai an sa filaya an datse biyar ɗin abincin kwana abincin a gabana na ga wannan sai an sa an datse kwana abincin sannan za ka iya buɗe abincin abincin ma kwana abincin ma biyar ne da shi daga otal ɗin ya fito daga amma sai an juya shi a cikin akushi za su ci daga baki su suna ganin wai gargajiya su ko in ta tsoron Allah da abubuwa duk gaba kida da ba komai mutum ya yi daɗin da kuma ya dinga kamantawa ya dinga kamantawa kuma ya san in Allah ya bashi ba ba wai Allah ya kunyata Allah bai san sa wani oh zancen wai Allah ya bayar ba zancen soyayya Allah ko rashin ta duk ba a cikin bayarwa ne ko a rasa fir'aunoni ma sun fi samu duk gaba kida to wannan kenan wa aka to masuratun an rubuta ta wasu fatuwar sufofin annaba fil kamali cikin cika wa jamilul akalaki da kyakkyawan ɗabi'u wa husnul suwari da kyakkyawan kama wa shama'ili da kyakkyawan ta'adu ɗabi'u ma'arufatun sananniya ce mashhuratun mashhuriya ce wala nu tsawilu biha ba za mu tsawaita ba wai duk abin nan da ya ka bai tsawaita ba wala taltafi to kai ne ji na kakkawaiwaya ila ma ta ji duhu zuwa abin da kake samunsa fi kutuba a cikin littattafan ba'azu jahalatul mu'arrikina ba'arin jahilan masu tarihi su dinga cewa ai annabawan suna da motoci kaza suna da dawakai kaza suna da kaza suna da riguna iri kaza suna su nuna ma dai ba masu zuhudu bane ba masu kaza kaza ba to kakkabin maganganun su wal mufassiri na kakkabin maganganun jahilan masu tafsiri wanda ya zai faɗin ai annabawan suna sawa ai kaza ai annabi yana sa kaza ka alala ta ɗari ka ka alala ta ai shehu ma yana sa kaza da kaza kaza wai alƙadi ya yake faɗa wannan to ice musu jahilan masu wa'azi ne jahalatul mu'arrikina jahilan masu tarihi kenan wal mufassir da masu tarihi bima yukalifu haza da abin da zai saba wannan alal haqiqa in suka samu in dai annabinmu ne sahabbansa sun ce duk abin da ya samu yana amfani da shi kuma wai ga abar kunan ta ishe ta ishe duk abin da yake ciki da komai duk gaba shi Allahumma salli ala sayyidina hadi ila sayyidika mustaqim subhana rabbika alhamdulillah rabbil alamin